الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون موضوع خطبة اليوم الشباب هم عماد الأمة يقول أحد الصالحين رحمه الله تبارك وتعالى إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر ماذا يفعل شبابها أيها الإخوة الكرام إن الشباب في كل أمة هم عماد حياتها وقوة نهضتها وصناع حضارتها وهم أمل الحاضر وهم قادة الغد وحكامه وقضاته ومعلم أجياله ولهذا اهتم الإسلام بأمر الشباب اهتماما كبيرا وقال تبارك وتعالى عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قال ابن عباس رحمه الله في تفسير هذه الآية ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية السابقة في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم قال الحافظ رحمه الله فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبل للحق وأعدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اشتد حرصه وتوجيئه للشباب وظهرت عنايته الفائقة بهم وإليكم هذه النماذج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في طاعة الله تعالى وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك وغير ذلك مما هو مسطر في كتب السنة وتراجم الصحابة وكتب السيرة وقد كان حملة الإسلام الأوائل في أول زمن البعثة من الشباب فآذى الصديق رضي الله عنه لم يتجاوز السابعة والثلاثين وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يتجاوز السابعة والعشرين وعثمان رضي الله عنه لم يتجاوز الرابعة والثلاثين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن تجاوز العشرة وكذلك بقية العشرة طلحة بن عبيد الله لم يتجاوز الرابع عشر والزبير بن العوام لم يتجاوز السادسة عشر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يتجاوز السابعة عشر وسعيد بن زيد لم يتجاوز السادسة عشر وأبو أبيدة بن الجراح لم يتجاوز لم يتجاوز سبعا وعشرين وعبد الرحمن بن عوف لم يتجاوز الثلاثين وجماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا قام عليهم الدين وحملوه على أكتافهم حتى عزهم الله ونصرهم وإذا نظرت إلى هؤلاء الأصحاب وقارنتهم بشبابنا اليوم رأيت الفرق بينا والبون شاسعا حيث انشغل شبابنا بسماع الأغاني ورؤية الملاهي التي تبعد عن الله تبارك وتعالى وشرب المسكرات ولعب كرة القدم والتشبه بعادات اليهود والنصارى وعدم الاهتمام بأمور الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله والله نسأل أن يهدي شبابنا ويردهم إلى دينهم مردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم على رسوله وحبيبه حيث قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بايا حكا إنقوى مسلمي خطبر مو أولا جمعة تنا بياني أكن أبن دي شافي matasa su ne ginshiki na kowace al'umma wani daga cikin magabata Allah ya gafarta masa yana cewa dukan wanda yake so ya gane makoman al'umma a gaba za ta haifi ɗa mai ido ko ba za ta haifa ba duk wanda yake so ya yi hukunci ma wata jama'a za ta ci gaba ko ba za ta ci gaba ba ya dubi rayuwar matasa na wannan al'umma dukkan masu ilimi da masu hikima suna hukunci ne ma al'umma lura da irin yanayin matasa da suka shuka a cikinsu dukkan wata ƙasa da ta san me take yi dukkan wata ƙasa da take da ilimi da wayewa ta rayuwa tana mai da hankali ne wajen gina matasan da suke tasowa daga ciki domin dukkan wata kujera waɗannan matasa a gobe su ne wanda za su hau kan wannan kujera wannan mimbari da muke hutubar juma a kansa gobe matasa ne za su zo su hau kansa waɗannan kujeru na shugabanci na siyasa kama tun daga shugabancin ƙasa har ya sauko ƙaramar hukuma duka cikin waɗanda suke tasowa ne za a samu waɗanda za su zamto shugabanni alƙalai a kotuna matasa ne za a samu lauyoyi dole cikin matasa ne waɗanda suke tasowa su ne iyayen gobe kamar yadda bahaushe yake cewa yara ko yara manyan gobe to dukkan masu ilimi dukkan masu ikima dukkan masu azanci dukkan waɗanda suke da wayewa ta rayuwa suna mai da hankali ne wajen gina matasan da suke cikinsu amma dukkan al'ummar da bata damu da rayuwar matasa ba dukkan shugabannin da basu damu da su gina matasa da suke tasowa ba to babu ko shakka wannan al'umma matacciya ce kuma wannan al'umma yana nuna cewa bata san inda yake mata ciwo a jikinta ba idan muka kalli addinin musulunci babu ko shakka ba waɗanda musulunci ya fi damuwa da al'amarinsu kamar matasa babu wadda musulunci ya fi ba su kulawa da mu'immanci kamar matasa da Allah ya zo yana bayani a suratul kahf akan waɗannan ashabul kahfi yace inna umfitiyatun Allah ya ce waɗannan da ake muku magana a kansu ashabul kahf guda bakwai dakaransu takwas ko guda shida dakaransu bakwai a bisa yadda Allah ba da labari cikin suratul kahf Allah ya ce innahum fityatun Allah ya ce matasa ne kada ku ɗauka tsoffi ne kada ku ɗauka dattawa ne Allah yana ba da labari an saukar da sura a kansu har tashin kiyama ana karantawa Allah ya ce matasa ne Allah yana bayani akan annabi Ibrahim cikin suratul anbiya lokacin da jama'arsa suka dawo suka samu allolin da suke bauta musu gumakan da suka kakkafa a matsayin abin bauta duk an rushe suke cewa man fa'ala hadha bi alihatina wani mutum ne mai tsaurin ido zai zo ya aikata wannan aiki da allolin da muke bauta musu wasu suka ce qalu suka ce sami'ina fatan yadhkuruhu akwai wani matashi da muka ji yana yawan aibanta waɗannan alloli yuqalu lahu ibrahim ashe lokacin da annabi ibrahim ya rusa gumakan da mutanensa suke bautawa yana shekara ne na ƙuruciya wannan yasa abdullahi dan abbas yake cewa allah bai taɓa turo wani annabi ba face a cikin shekara na ƙuruciya allah bai taɓa turo annabi ba face matashi ba a taba ba da wani mai ilimi ilimi ba galibi malaman musulunci za ka samu tun suna matasa suka samu wannan ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya ba su al'imamu al-hafiz ibn kafir rahimahullah da ya zo yana tafsirin wannan aya ta suratul kafi a kan waɗannan ashabul kahf yake cewa duka wanda ya dubi tarihin annabawa da manzanni zai ga cewa mabiya annabawan Allah maɗaukakin sarki matasa ne ya ce dubi annabi sallallahu alaihi wasallam kusan dukkan wadda suka amsa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da awarsa ya ce matasa ne amma dukkan dattawan ƙureshawa da manyan ƙureshawa sun ragowa sun zauna kan addinin kafirci har mutuwarsu ba za a irgo wadda suka musulunta cikin ƙureshawa ba sai dai da yatsun hannu amma dukkan waɗanda suka amsa ma'annabi sallallahu alaihi wasallam kirarsa za ka samu matasa ne wannan yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da kulawa ta musamman akan waɗannan matasa da suka bi shi cikin addini da waɗanda ma za su zo a baya cikin al'ummarsa kamar hadisin abu huraira annabi ya ce akwai mutane guda bakwai wadda Allah zai saka su a inuwarsa a kiyama ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ambaci shabun na shafi ta'atillah dukkan matashin da ya taso cikin da'a wa Allah yaranta bai ɗauke shi ba ƙuruciya na yaranta bai ja hankalinsa ba ya taso cikin yaranta ya taso cikin ƙuruciyarsa cikin da'a ma Allah maɗaukakin sarki Allah zai masa irin wannan sakayya lokacin da kowa yake tafiya filin bon masallaci yake zuwa lokacin da kowa yake tafiya gidan kallon bon makaranta yake zuwa domin ya addace alkur'ani to wannan yarantan nashi da ya tsare wannan ƙuruciyar da ya tsare matasa suna lalacewa yana ganin su bai biye musu ba to Allah zai saka masa a ranar kiyama ta hanyar saka shi a inuwa a lokacin da kowa yake cikin rana kaga wannan kokarin ba da muhimmanci ne akan abin da ya shafi matasa hadisin abdullahi ibn mas'ud annabi ya ce ya ma'ashar shabab ya ku taron matasa duk wanda ya samu dama daga cikin ku annabi ya ce ya aure domin ya tsare kansa domin ya kare kansa daga fadawa mahatsari annabi ya faɗa wa umar ibn abi salama za su ci abinci ya ce ka ambaci sunan allah kuma ka ci da hannunka na dama ya ce kuma ka ci gabanka wannan tarbiyyantar da matasa ne kama abdullahi bin abbas nabi ya ce masa ya gulam inni u'allimuka kalimat duka wannan yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da muhimmanci ma rayuwar matasa idan muka kalli sa'abban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗannan guda goma da aka yi musu, musu albishirin aljanna za mu ga cewa da yawansu matasa ne ko kuma ka ce ma baki ɗayansu matasa ne idan ka cire mutum uku cikin mutum goma ba mai shekara talatin a cikinsu in ka ɗauki sayidina abubakar wanda shine khalifa annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ya musulunta na shekara talatin ne da bakwai mai biye masa a shekaru shine sayiduna usman shekara talatin da hudu wadda yake biye masa a shekaru shine abdurrahman ibn auf mai shekara talatin in ka cire waɗannan mutum uku duka waɗannan sa'abbai goma da aka musu albishirin aljanna ba mai shekara talatin wadda ya biyo sayidina abubakar a khalifanci shine sayidina umar ya musulunta shekararsa ashirin ne da bakwai lokacin ana ɓoye musulunci kowa yin musulunta yana ɓoya amma tun da sayidina umar ya shigo addinin musulunci abdullahi ibn mas'ud ya ce ba mu gushe ba cikin izza tun ran da umar ya musulunta shekararsa ashirin ne da bakwai ba wata riwaya da ta faɗi shekarun da ya fi wannan wanda yake biye masa a shekaru ko suka zamo daidai a shekaru shine abu ubaida shi ma shekararsa ashirin ne da bakwai idan ka fidda waɗannan mutum biyar ka ga mutum uku shekara talatin ya yi sama da talatin mutum biyu ashirin da bakwai to sauran guda biyar ɗin duka ba mai shekara goma sha tara duk sauran guda biyar sa'ad ibn abi waqqas shekararsa 16 sa'id ibn zaid shekararsa 16 zubair ibn al-awwam shekararsa 17 sayyiduna ali shekararsa 10 shefa kowa karancin shekaru me yasa annabi ya fi damuwa da waɗannan matasa saboda matasa in akwai rayuwa ana musu tsammanin za su kwana biyu inda ya damu da masu shekaru ne masu hamsin sittin ba inda za a ji duk wanda yake da shekara hamsin sittin shekara goma gaba ba wani abin da zai iya karawa in gudu za a yi ba zai iya zuwa ko'ina ba in za a yi jihadi ba za su iya zuwa ko'ina ba yana gida ma wahala ake da shi sai annabi ya damu da waɗannan masu ƙananan shekaru da yawansu wasu sun ƙara shekara tamanin bayan mutuwar annabi wasu sun ƙara saba'in wasu sun shekara sittin wasu sun shekara kaza kafin dai su kare sai da addinin Allah isa ko ina wannan shine lissafi damuwa da rayuwar mai ne matasa idan kuka kalli waɗannan sa'abbai da irin shekarunsu kuka dawo kuka kalli al'ummar mu sai ku ji tausayin mu duk wanda ya kalli matasanmu a yau duk rashin imaninsa sai ya ji tausayin matasan kaga yara masu ƙananun shekaru Allah ya gina halittarsu ga ƙarfi amma an mana asararsu ba za su iya taimakon kansu ba ba za su iya taimakon iyayensu ba bari su taimaki addininsu ko al'ummarsu sai dai ya wuni yana busa hayaki zai iya zuwa ya wuni yana dako zai iya zuwa ya wuni yana ɗaukan kankare tun daga ƙasa yana hawa da shi gidan sama za a ba shi kuɗi amma zai je sai ƙwaya kawai saboda ya sha duk wannan wahalar yana yi nema ƙwaya ga matasa masu ƙarfi amma an mana asararsu su saka hancinsu a shadda suna shaƙa saboda su bugu kashin kadangare su dinga ɗiba suna sha saboda su bugu matasanmu daga 'yan kwallo sai 'yan caca duk ga sunan dai duk wanda ya dubi unguwanninmu ba unguwar da za ka je baka ɗibi matasa sama da ɗari wadda kwata-kwata ba su da amfani kuma an zura ido ana kallon su dukkan al'umma da ake so a gina matasa ake mai da hankali a kansu wannan abu ne da ba musulmai kadai suka haɗu a kansa ba ina tuna shekarar da shugaban ƙasar america barack obama kafin ya sauka daga kujerarsa ta mulki ya ce america tana ba da waɗansu yara horo ba da a fara ganin amfaninsu ba sai nan da shekara hamsin hamsin suna ba da yara urusai nan da shekara hamsin duk yaranmu an tara su a filin ball in ka je nan ne za ka gansu a nan suke samun nishaɗi kiɗe-kiɗe wake-wake kallon fina-finai duka wannan shine aikin matasa wasu iyaye za a yi gobe nan gaba suwa za su yi tafsiri a masallatayya nan gaba suwa za su hau mimbari suna hudubar juma'a nan gaba suwa za su yi alƙalanci nan gaba wasu irin shugabanni ne muke neman zamani duk wanda ku dubi waɗannan sabai da shekarunsu da muka ambata amma mu a yau ɗan shekara ashirin wani ashirin da biyar cikin matasanmu wallahi bai san inda duniya ta fuskanta ba yanzu duk mutumin da ya shekara ashirin da wani abu bai ɗau hanya ba yanzu ba rahamar Allah ba akwai abin da zai iya zama a rayuwarsa mutumin da ya shekara ashirin da wani abu bai san inda duniya ta sa kai ba me kake tunanin zai zama kuma cikin waɗanda suke cutar da al'ummar mu akwai shugabanninmu akwai shugabanninmu akwai shugabanninmu an bar matasanmu kara zube ana amfani da su domin biyan bukatan wasu kaga matasa sama da mutum hamsin suna shiga unguwa gida-gida a balle fankan masallaci a ɗauki amfulifayen masallaci a ɗauke janareton masallaci ba dama a bar masallaci a buɗe sai ka zo ka ga ba daidai ba wayarin ɗin masallaci duka masallatai ya nawa yara suka je suka cire wayar kuma me za su yi da kuɗin ba za su kai ma iyayensu ba ne ba za su je su biya kuɗin makaranta da suka kasa biya ba ne ƙwaya za su je su sha iya abin da za ka iya faɗa kenan ƙwaya za su je su sha matasan mu sun zama abin tausayi an yi ko oho da al'amarsu ku rubi sati uku ko huɗu baya a jihar kano nake ganin hukumar hizba tana sanar da cewa sun yi nasarar tattaro yara ɗari biyu wadda suke kwana a tasha da ƙasan gada yara ɗari biyu a tasha suke kwana da ƙasan gada aka haɗo yara ɗari biyu gwamnati ta sa aka tattaro su waɗannan yaran me kake tsammani za su zama gobe ya kake tsammani za su zama gobe za ka zo ka wuce bai wuce kwana uku ba ina wucewa ta nan mun dawo kusan dare karfe goma da rabi kusan sha ɗaya daga wani yanki nan na tafa ɓalewa mun fito wa'azi nan kofar gidan gwamnati ya yi haka yara ne ƙananu haka duk suna tafiya da ƙafa sha ɗayan dare sha ɗayan dare waɗanda su ne irin matasan kuma su ne ka so ko baka so ba su ne iyayen gobe wannan ƙalubale ne mai girman gaske akan al'umma daga ƙarshe uwa musulmi akwai abin da yake da kyau na yi tsokaci a kansa wanda na ga muhimmancin haka annabi alaihi salatu wassalam ya ce allah maɗaukakin sarki zai ƙarfafi wannan addini ko da mutumin banza wanda mun sani an samu sauyi na shugabancin ƙasan amerika bayan biden ya tafi donald trump ya sake dawowa ya yi abubuwan da ya faranta mana rai kuma waɗannan abubuwan da ya yi mun ji daɗinsa ko da kafiri ne abin a yaba masa ne akan wannan abin wannan aure da ake magana maɗugu da luwaɗi da ake ta tallata shi ma duniya ya haramta shi a ƙasan amerika wani abin a yaba masa ne idan amerika ta kyamaci wani abu mu ga da wani dalili za a zo a dinga tallata mana shi a daidai lokacin da hatta goron ruwa ana tsoro a kai tallafinsa ma ƙasan falastinu amma a ku duba tirelan abinci nawa ake kai wa falastinawa ana gasan shiga musu da kayan abinci da sauransu wani abin nasara ne a daidai lokacin da ƙasashe da dama sun ɗauki alkawarin za a je a yi musu gine-gine a duk inda aka rushe wani alama ce ta nasara abin kuma bakin ciki ga shugabanninmu yadda na ga waɗansu shafi na jaridu sun wallafa in labarin ya tabbata ya ambaci dalilin su ne sa bai gayyaci ko mutum ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar afirka su zo rantsar da shi ba wannan magana na ga akwai bukata in karanta shi da harafinsa idan labarin ya tabbata yana cewa idan har kuka shekarar sama da hamsin da samun yanci na maganar ƙasashenmu na afirka shekara sama da hamsin da samun yancin kai ba ku gina wani abu na ci gaba wa al'ummar ku ba yace anya ko waɗannan mutane ne anya mutane ne yake faɗa kan shugabannin mu na Afirka ku samu yanci sama da shekara hamsin ba ku gina al'umma ku ba yace anya waɗannan mutane ne yace idan kuna rayuwa a cikin daula nau'uka daban-daban na lu'ulu'u da zinare da albarkatun arziki man fetur amma mutanenku yunwa na kashe su ba lafiya babu abun da za su ci sannan babu ingantaccen ilimi yana yace kana ji wai kai dan adam ne kai dan adam ne yanzu a ƙasar na za a yi maganar talauci yace don me zai gaice waɗannan mutanen idan kana kan mulki kana siyan makamai a kashe a ƙasashen ƙetare saboda a kashe mutanenka kai anya ɗan adam ne sai makamai saboda bukatan wasu a kashe wasu saboda a nuna gazawan mulkin wasu ko domin aibanta wasu ya ce ta waɗannan mutane ne idan kana raina mutanenka ana kashe su kamar sata ne a ƙasarka ka kwashe duka albarkatun ƙasarka inda ɗumbin al'umma da ‘yan uwanka suke rayuwa cikin bakin talauci da yunwa a ƙasar a kan wai kai ɗan adam ne duk ku duba irin waɗannan abubuwa. Wancin dabbobi abin tausayi ne a ce ana siffanta ƙasashenmu da shugabanninmu ana mamakin ma a ce ‘yan adam ne suna mamakin a ce ma ‘yan adam ne wanda ba musulmi ba kawai na duba insaniya duk lokacin da ku dubi matasan abin tausayi Allah muke roƙo gafara da afuwa Allah muke roƙo ya shiryar da mu ya shirya da matasa ya mai da muka addini mai ruwa wanda yake mai kyau عباد الله إن الله أمرنا أن نصلي ونسلم على رسوله وحبيبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله